أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سقلوا دسوغا غم وأدي إن لكم منا مقفاتا الخير muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu da ku gabaki daya da alkhairi yayi albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani ilimin da yake dauke da ikhlasi Allah kuma ya azurta mu da aiki da abin da muke koya Allah ka tsare mu daga inda na sani a cikin rayuwarmu idan ba ku manta ba 'yan uwa masu albarka wannan shiri da yake zuwa a gare ku yana bayani ne akan ladubban neman ilimi waɗanne abubuwa ne ake buƙatar ɗalibin ilimi ya zama ya ladabtu da su waɗanne ɗabi'u ne ake buƙatar ɗalibin ilimi ya zama ya ɗabi'antu da su waɗanne siffofi ne ake buƙatar ɗalibin ilimi ya zama ya siffantu da su akan wannan ne ake gabatar da waɗannan shirye-shirye masu albarka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gudunmuwa a shirinmu wanda yake kafin wannan mun fara bayani akan sifa ta farko da ya waje ba a ce ɗalibin ilimi ya siffantu da ita tun ma kafin ya fara neman ilimi ya zama wannan sifar yana tare da ita ya zama ya ƙudurta ta a cikin zuciyarsa ya zama ya ɗauke ta wani abu da zai zama masa guziri na neman iliminsa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi rayuwarsa. wannan ba wani abu bane shine ikhlasi wato kyautata niyya da kuma yi dan Allah wannan sharadi ne ba kawai a neman ilimi ba sharadi ne a rayuwa ga baki daya a abin da ya shafi ayyukan ibada Allah subhanahu wata'ala baya karban wani aikin da aka yi shi ba dan shi ba ko kuma aka yi dan shi amma aka hada wani da shi a cikin wannan aikin Allah subhanahu wata'ala baya bukatarsa saboda ka ya kai dan uwa ɗalibin ilimi ya kai mai son ka fara neman ilimi abu na farko da ya waje baka siffantu da shi shine ka siffantu da sifata ikhlas mun kawo ayoyi da hadisai da suke bayani akan ikhlasi da kuma mahimmancinsa da kuma wajabcinsa da kuma kasancewarsa sharaɗi na karɓan ibada a gaba-gaba kuma ibada ta neman ilimi a yau insha Allahu ta'ala za mu duba mu ji abin da wasu daga cikin malamanmu magabata suka faɗi a game da wannan sifa ta ikhlasi kuma wannan ladabi mai mahimmanci wanda ginshiki ne daga cikin ginshikan neman ilimi an ruwaito daga babban tabi al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi yana cewa kamar yadda al-imam ad-darimi ya ruwaito a cikin sunan dinsa ce man talaba shay'an min hadha al-ilmi al'imam al-hassan al-basar ya ce duk wanda ya nemi wani abu daga cikin wannan ilimin fa'ara da bihi ma inda Allahi fa'ara da bihi ma inda ghairin lahi fa'ara da bihi ma inda Allahi shi ya nufaci abin da ke wajen Allah ya nemi ilimi kuma abin da yake nufi da iliminsa shine ya samu lada da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadan ma masu yin ilimi don shi manufarsa kenan dama an faɗa mana ai abinda ake ce mai ikhlasi shine bawa ya nufaci Allah subhanahu wata'ala da ladan da ke wajen Allah subhanahu wata'ala ya zama waɗannan su ne manufofinsa kada ya zama ya haɗa ya cakuɗa niyyarsa ta neman ilimi da wani abu na duniya buƙatarsa a san shi buƙatarsa ya shahara bukatarsa ya samu mukami bukatarsa a yabe shi bukatarsa a rika faɗin sunansa bukatar shi ya samu wani abu na duniya to kada ya zama wannan ita ce manufar ɗalibin ilimi to shine al-imam al-hasan al-basri yace man talaba shay'an min hadha al-ilmi duk wanda ya nemi wani abu daga cikin wannan ilimin na sanin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin manzansa sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda za a yi rayuwa mai kyau a duniya da kyautata ma sauran halittun Allah subhanahu wa ta'ala fa'arada bihi ma inda Allah nufinsa shine ya samu abin da ke wajen Allah to yudriku bihi insha Allah tabbas da izinin Allah in Allah ya so sai ya samu wannan abu da yake nema Allah zai bashi ilimi a duniya sannan Allah subhanahu wata'ala zai bashi wannan abin da ke wajensa na lada da shigarwa a cikin aljanna da kuma gafarta masa zunubansa da kuma tsiratar da shi daga shiga wuta da sauran abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya tanadan ma bayinsa na gari masu imani bayan ma sun shiga aljanna kaman ganin Allah subhanahu wata'ala kansa da kuma cewa Allah madaukakin sarki ya yarda da su wa ridwanun min Allah akbar Allah ya ce ya yarda da bayinsa to ya fi girma fiye da shiga aljanna ya fi girma game da kowace ni'ima da bawa zai same ta a ranar gobe kiyama wa man arada bihi dunya al-imam al-hasan al-basri yace duk wanda ya nemi ilimi amma nufin sa duniya fa zaka wallahi hazzuhu yace to na rantsi da Allah wannan shine rabansa duniya kawai zai sama kuma abun ban mamaki da abun ban takaici shine ko abun ban tsoro shi ne ba dole bane ya samu duniya ai Allah ya faɗa mana mun faɗi a ayar a karatun baya Allah ta'ala ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu duk wanda duniya yar gaggawa ta kusa kusa ita ce burin sa to ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai mu gaggauta masa abin da muka ga damar ya sama kuma liman nurido wanda muka yi nufin mu bashi shi za mu bashi wanda ba mai nufi mu bashi ba ba za mu bashi ba sannan in mun yi nufin mu bashi abin da ya nema na duniya to ba dole bane mu bashi duka ma na sha'u ajjalna lahu fiha ma na sha'u sai mu gaggauta masa abin da muka ga dama abin da muka kaddara masa kila yana neman da neman ilimin nan nasa ne ya zama ya shahara an ji shi a duniya to sai ya zama kila shahara shi bata wuce lokal gamman ba karamar hukumar su kaga ai ba abin da ya nufa ba ke amma Allah ajjalna da hu fi hama na sha'u ya masa mun gaggauta masa abin da muka ga dama shi arada an yashtahira wa yu'rafa fi dunya kulliha burinsa a ce an san sa a duniya duka amma walam yashtahir illa fi muhafazatihi ya kallo kalgamman dinsa aka san sa karamar hukumarsa daga karamar hukumarsa kuma in ka wuce ba wanda ya san shi a wata karamar hukuma kaga ma na sha'u kenan sannan liman nuri ga wanda muka yi nufi ga wanda muka yi nufi ba kowa ba wannan zai zama yuridu la'ajilata amma la yu'ajjalu lahu yana son duniya amma kuma sai ya zama ba za a gaggauto masa a bashi duniya ba gashi ya nemi ilimin ya biyu biyu in ji bahaushe ya yi kamun gafiyar baidu ya yi kamun gafiyar baidu ya rabu ya saki reshe ya kama ganye sai ya fado kai wannan ba ma reshe ya saki ba tushe ya saki za ka yi faɗi kaga liman nuridu ne so daga shine al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa wa man arada bihi dunya fa zaka hazzuhu wallahi wanda kuma duniya ya nema da ilimin sa kana neman ilimin alqur'ani kana neman ilimin hadisi kana neman ilimin aqida kana neman ilimin fiqh da sauran ilmoma da ake nema na addini amma burin ka shine ya zama ka shahara a duniya ko ka samu wani abu da ake samu na duniya to wannan shine in Allah ya ga dama ya baka to wannan rabon ka kenan na duniya bayan shi baka da wani kuma rabo to ina amfanin wannan amma wanda ya nemi ilimi dan Allah dan neman yadda Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya yadda da shi kuma ya bashi karbuwa a duniya kuma ya samu abin da bai neman ba a duniya ya nemi Allah madaukakin sarki ya yadda da shi Allah shigar da shi aljannarsa Allah ya bashi lada domin ya san shari'a Allah ya bauta ma Allah da iliminsa to sai Allah ya bashi ilimin Allah ya bashi karbuwa a duniya domin daga cikin alamomi da malamai suke faɗi na ikhlasi cewa Allah ya karɓi aikin ka akwai Allah maɗaukakin sarki ya baka karɓuwa a duniya ba kai ka nema ba dan Allah kai amma kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya sa a san ka ka karɓu ya zama duk wanda zai yabi buɗe baki to zai faɗe ka ne da alkhairi kamar yadda ya ma annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim cikin addu'ar da yi waj'alni lisana sidqin fil akhirin ya Allah ka sanya mini harshe na gaskiya harshe na yabo na gaskiya wanda in an tashi za a ambace ni to za a ambace ni ne da kyau za a ambace ni ne da yabo ba za a kushe ni ba to daga cikin alamar Allah ya karba aikinka shine an yaj'ala laka alqabula fil ardi Allah madaukakin sarki ya sa maka karbuwa a ban kasa ya zama mutanen kirki sun anshe ka domin na alƙabul ɗin ana nufin an ya ƙabalaka unasun salihu mutanen kirki ake magana amma mutanen banza ne suka zama sun karɓe ka kaga ba yi da wani amfani ɗaya daga cikin magabata yusuf ibn al-husayn ar-razi yana faɗi yana cewa azzu shay'in fi dunya al-ikhlasu abin da yafi kowane abu wahalar samu yafi tsada ya fi wahalar samuwa a ban ƙasa al-ikhlas shine yin aiki dan Allah yin aiki dan Allah ya fi kowane abu tsada ya fi kowane abu wahala in aka ce maka yau ikhlasi kake son ka sama ko kana neman masu ikhlasi to sai ka yi tafiya mai nisa sai ka yi aiki tukuru sannan kai za ka zama cikin masu ikhlasin kamar yadda za mu gani nan gaba sannan kuma in kana neman masu ikhlasin ne da za a ce a buɗe maka zukatan mutane to sai ka yi tafiya sai ka yi aiki mai wahala sannan za ka iya samun masu ikhlasi wannan babban malamin ya ce wa kama a jita hirfi isqatin riya'i an kalbi ya ce so nawa ne nake ta wahala in gana cire ma zuciya ta riya wato yin abu ba don Allah ba yin abu don wani ya gani ya yaba min ko yin abu don wani ya gani ya bani wani abu ko makamancin haka kullum kokari na kenan wa ka'annahu yanbutu fihi ala wajhin akhar kai ka ce wannan riyar tana bullowa ne a zuciyata ta tsara ta wata fuskar daban in na magance wannan matsalar in na zama ina jin a babin sallah na yi ikhlasi to in na zo kuma zan yi azumi sai ya ta shige ni idan na zo a babin azumi na samu na yakice wannan riyar to in na je zan yi aikin hajji kuma sai ya ta shige ni idan na je na yakice ta a cikin aikin hajji to idan zan yi sadaka sai kuma ya ta shige ni tun dai daga neman ilimi in ji wannan babban malami العابد الزاهد محمد بن يوسف الرازي صدقا ashe ikhlasi ya kai ɗalibin ilimi abu ne mai tsada abu ne da ake wahala abu ne ake tarbiyyantar kai a kansa har mutum ya ga ya same shi sannan kuma ilimin sai kasance ilimi mai albarka shi yasa wasu magabatan ai suka ce talabna al-ilma la lillah fa aba an yakuna al-ilmu illa lillah mun nemi ilimi farko ba dan Allah muka koya ba a wata riwayar ɗaya daga cikin su yana cewa talabna hadha al-ilma wa laysa lana azimun yati mun kasance lokacin da muka zo muka fara neman wannan ilimin wallahi niyyar mu ba ta da girma ba ta da ƙarfi niyyar mu rakwa-rakwa take ba mu da niyya mai ƙarfi akwai 'yan abubuwa da suka shafi niyyar mu amma daga baya fa aba an yakuna ilmu illa lillah muna tayi muna addu'a kuma muna ƙara neman ilimin to sai ilimin ya ki yadda mu same shi ya juyar da mu sai da muka da muna yin shi dan Allah shi yasa kamar yadda zamu gani a gaba daga cikin hanyoyin da ake samun ikhlasi akwai ilimi shi kanshi ilimin ikhlasin to yana sa ka zama mai ikhlasi rashin ilimin ikhlasi yana sa ka zama baka da ikhlasi ashe kafin ka ɗau littafin ka je a biya maka to abu na farko da ya kamata ka yi shine ka karanta me ake ce mai ikhlasi domin me ya zama maka guziri wanda za ka tafi da shi a hanyar neman iliminka ɗoɗar wannan guzurin ba inda zai tsai aje ka sai a tasha ta aljanna sai a tashar aljanna sai a ƙofar aljanna kai a cikin ma gidan aljanna Allah ka ba mu ikhlasin nan ɗaya daga cikin magabata masu bauta kuma masu gudun duniya Yusuf ibn Asbab yake cewa takhlisun niyyati min fasadiha kaga tsabtace niyya daga lalacewarta ashaddu ala al'amilin min tul al-ijtihadi ita tafi tsanani wannan tsabtacewar ita tafi tsanani tafi wahala ga masu aiki fiye da yawan aiki da kuma tsawaita kokari a aikin kana iya samun mutum sai iya tashi ya raka'o'i da ba su da iyaka da daddare amma matsalar ita ce dan waye yayi ne dan Allah ko ko qama li yuqala qa'imun qawwamun bil layli yayi ne sai da safe fito yana shashara ido yana hamma ba a tambaye shi ba a ce komai ba ce wallahi ban yi bacci bane jiya kuma mutane ba su ce dan me ba kai bacci ba sai ce wallahi je na kwana ina sallah ne ko na kwana ina karatun alkur'ani to dama yayi ne dan a ce masa shi qawwamun bil layli ne mai yawan tsayuwar dare ne to an ce masa shi kenan zaka hazzu wannan shine raban sa kamar yadda al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi ya faɗa mana a baya raban mutum kenan duniyar yake so yabo yake so a faɗe shi da yabo a ce ai shi mai bauta ne a ce shi ɗalibin ilimi ne a ce ina ka fito makaranta ina za ka makaranta burinsa kenan to an faɗa haka an yabe shi shi kenan bai da komai a wajen Allah wa ma lahu fil akhirati min nasibi bai da wani rabo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah ibn Mutarrif yana cewa takhlisul amali hatta yakhlusa ashaddu min al-amali tsabtace aiki har ya zama akwai ikhlasi a cikinsa a shaddu min al'amali to ya fi aikin wahala mutum ya sa ma kansa cewa zai zama mai niyya mai kyau niyyarsa ta tsabtata ta gyaru to wannan ya fi wahala fiye da me fiye da aikin kun ga wannan magana ta sa ta kama da Yusuf ta Yusuf ibn Asbab cewa yin niyya mai kyau to ya fi aiki wahala domin shi aiki ne na zuci kullum aikin zuci ya fi wahala duk abin da kudirce shi ake yi a cikin zuciya ya fi wahala kuma kai tsaye mu'amala ce da Allah subhanahu wa ta'ala kake yi domin babu wanda zai tsaga zuciyarka ko da likita ne shi cardiologist masanin zuciya da cututtukanta in ya tsaga ba zai gano cewa wane na da ikhlasi ko bai da ikhlasi ba wane mai riya ne ko ko a'a mai ikhlasi ne bai sai gano wannan ba sirri ne tsakanin Allah subhanahu wata'ala da ubangijinsa iyaka kawai akwai alamomin da ake iya gani su zama shaida ga mutum akan cewa shi mukhulisi ne wato mai ikhlasi ne amma hakikanin a ce ɗari bisa ɗari wane yana da ikhlasi to wannan ba karamin aiki ba ne Allah kawai ya san wannan to shi yasa ya fi aiki na zahiri wahala ikhlasi ya fi aikin zahiri wahala yin sallah a tashi ai sallah bai kai ikhlasi dan wa ake sallar ba bai kai shi wahala ba sannan ikhlasin nan kamar yadda aka goito daga al-Imam Malik rahmatullahi alaihi yake cewa shi ne yake bambanta kowane aiki al-imam malik kamar yadda ibn al-hajj ya kawo a cikin al-madkhal yake cewa al-imam malik rahmatullahi alaihi yana cewa da mutumin da yayi ma Allah sujada da wanda yayi ma gunki sujada dukkanin su sujada suka yi amma me yake tantance su abin da ke tantance su shine niyyar su kila wanda ya magunkin nan sujada ba kusa da gunkin bane amma a zuciyar shi kudirinsa gunki yake masujada shi kuma wancan Allah subhanahu wata'ala yake masujada kage duka kowa zuciyar shi abin da ya kudirta a cikin zuciyar nan to shine yake tantance aikin sa daga na dan uwansa wancan yema gunki sujada niyyar sa kenan wannan ya ma Allah subhanahu wata'ala sujada niyyar sa kenan kun ga niyya ita ce za ta bambanta tsakanin yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada da kuma yi wa gunki sujada an ce ma al-imam sahal bin abdullahi tustari rahmatullahi alaihi ayyu shay'in ashaddu ala an-nafs wani abu ne ya kuma rai wahala a cikin abubuwa da rai ke aikatawa to wanne ne ya fi ba ta wahala wanne ne ya fi ba shi rai wahala shi ya ce al'ikhlasu li'annahu laisa laha fihi nasibun abin da ya fi ba rai wahala shine ikhlasi domin rai bai da rabo a cikin ikhlasi ba shi ke yi ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ke juya ikhlasi a cikin zuciyarki ba a cikin annabsu ba duk da wannan tattaunawa ce da malamai suke a tsakanin shin akwai bambanci tsakanin waɗannan lafuzzan abinda ake ce ma al-lubbu da al-aqlu da ar-ruhu da al-qalbu da al-fu'adu da kuma annabsu shin suna da bambanci ko ba su da bambanci malamai suna tattauna akan wannan amma dai abinda al-imam sahal ibn abdullahi tustari rahmatullahi alaihi yake nufi anan shine shi dai ikhlasi ita niyya mai kyau wadda ita ce ake ce mai ikhlasi yin abu a tsantsance shi ga baki ɗaya a ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan abun to ya fi komai wahala a cikin abubuwan da rai ke shan wahalar yin su to ikhlasi shine gaba gaba a cikin wannan wahala babu abin da yake shi wahala kuma sai Allah ta'ala ya sanya shi ya zama shine sharaɗin farko na karban aikin ka ya kai dan uwa so da ka ya kai ɗalibin ilimi ya ke ɗalibar ilimi abin da ya waje ba a kanmu na farko shine wannan ikhlasi to wani zai yi tambaya ya ce kaifa uhassibul ikhlasa yaya za a yi in samar da ikhlasi ta yaya zan yi makaina tarbiyya a ni da nake son in nemi ilimi to ya zan yi in zama na zama ina da ikhlasi abu na farko shine ta'zimullahi wa qadruhu haqqa qadrihi ta'zimullahi wa qadruhu haqqa qadrihi ta'zimullahi girmama Allah wa qadruhu haqqa qadrihi da kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala matsayinsa wanda ya cancanta da shi Allah ya zargi wasu mutane na cewa wa ma qadarullah haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay' sannan a wani wajen ya ce wa ma qadarullah ka qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini haka ba Allah matsayin sa ka san wane ne Allah subhanahu wataala shine abu na farko da ke baka ikhlasi ka san Allah subhanahu wataala ba kaman halittar sa yake ba Allah subhanahu wataala shi ya halitta shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ba a haɗa shi da kowa a cikin rububiyarsa ba a haɗa shi da kowa a cikin uluhiyarsa kamar yadda ba a haɗa shi da kowa a cikin al'asma'u sunayensa da kuma asifatu siffofinsa tsantsance Allah shi yasa ya kai ɗan uwa duk ilimin da zaka koya to ya zama ilimin aƙida ya zama shi yake gaba gaba domin tasirin ilimin aƙidan nan shi ke sa kullum ikhlasin ka na ƙara kyautatuwa yana ƙara wankuwa yana ƙara tsaftatuwa niyyarka tana ƙara kyau kana ƙara sanin wane ne Allah nan subhanahu wa ta'ala menene matsayinsa menene girmansa shin ya halasta a haɗa shi da wani a cikin bauta duk da wannan girman da yake da shi wannan shi zai sa ka zama ka yi aiki don shi sannan daga cikin tuna girman Allah da kuma sanin girmansa tuna aljannarsa cewa gida ne na ni'ima in an shiga ba a fita dukkan wani abu da ka sani na daɗi a duniya to akwai shi a cin aljanna sannan kuma akwai abin da ma ba shi a duniya wanda rai bai taɓa tsammanin akwai shi ba wanda ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa jin ana ba da labarin cewa akwai wannan abu ba to in aka je aljanna akwai duk wannan yana cikin تعظيم الله وقدره وحق قدره girmama Allah da kuma sanin matsayin Allah duk mutumin da ya fi ka sanin Allah to ana tsammani ana fata fata kuma mai ƙarfi cewa ya fi ka ikhlasi iyakar saninka da Allah subhanahu wa ta'ala da sanin matsayinsa to kuma gwaggwadon yadda za ka zama kana da ikhlasi kenan za ka ƙara riƙe Allah subhanahu wa ta'ala ka zama shi kaɗai kake nufata a wannan harka ta neman iliminka da kuma aiki da ilimin so daga hanya ta farko kenan ta'zimullahi wa qadruhu wa haqa qadri girmama Allah da kuma Allah ba Allah madaukakin sarki matsayinsa shi yasa sahabban annabi sallama suka kasance sun fi kowa ikhlasi saboda su suka fi kowa sanin Allah subhanahu wata'ala domin kai tsaye sun ansa ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma zamanin su babu ilmul kalami babu falsafa babu mandiki ba ilimin surutu babu ilimin jayayya ilimi ne na qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam shi yasa su ba babu shi yasa da al-imam sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ya tashi siffanta su yace kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aktsaraha fiqhan wa aqallaha taqallufan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kanu abarra hadhihi al-ummati quluban zukatansu sun fi na kowa nagarta Allah ta'ala bai halicci wasu mutane bayan annabawa da suka kai darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba zuciyarsu a tsaftace take duk abin da za su yi suna yi ne don Allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman yardarsa sannan wa'a maqaha ilman su suka fi zurfin ilimi sun fi kowa zurfin ilimi sannan wa aksaraha fiqhan sannan sun fi kowa a cikin al'umma sanin fahimtar addini sannan wa aqallaha taqallufan sannan su suka fi karancin dora ma kai abin da ba haka yake ba saboda fiqhun su da kuma ilimin su da kuma wancan albirru din kyautata niyya da suke da shi to abu na farko ce abu na biyu ta'allumul ikhlas shi kanshi ikhlasin a koye daga cikin hanyoyin da ake samun ikhlasi yi dan Allah to a san me ake nufi da ikhlasi domin mutumin da bai san abu ba baya yin sa saboda ka sai ka san abu saboda ka sanin ikhlasi na sa mutum ya zama mai ikhlasi koyan ikhlasin da sanin sa yana sa mutum ya zama mai ikhlasi ai shi yasa magabata suka faɗi waccan magana طلبنا العلم لا لله فأبى أن يكون العلم إلا لله mun nemi ilimi ba dan Allah ba a tashin farko amma sai ilimin yake samuwa sai da muka yi dan Allah ilimin yaki ya juya mu saboda kullum muna karanta nassosa muna ji muna karanta a Qur'ani muna karanta a hadisai wanda suke bayani akan fa'idoji da kuma darajojin ikhlasi a gefe guda kuma muna karanta ayoyi da hadisai da suke bayani akan munin riya yi ba dan Allah ba da mummunan sakamako da mummunar makoma da masu riya suke kai kansu a ciki shi yasa aka ruwaito daga ɗaya daga cikin manya-manyan malamai al-Imam Yahya ibn Abi Kathir ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi yake cewa ta'allamun niyyata ku koyi niyya fa innaha ablagu min al-amali tabbas niyya ta fi isa fiye da aiki so daga sai an koyi ikhlasi sannan za a koyi aiki so daga ya kai ɗalibin ilimi ka fara koyon ikhlasi kafin ka koyi ilimi sai ka koyi ikhlasi sannan za ka koyi ilimi alal aƙalla alaƙana maka ka san ayoyi da hadisai da suke bayani akan ikhlasi menene ikhlasin nan me ake neman ka yi a cikinsa ne matsayinsa a cikin aiki sharaɗi ne na karɓan aikin idan ba ka yi shi ba to ba za a karɓi aikinka ba sai ka yi shi sannan za a karɓi aikinka so da aka yi ce ta'allamun niyyata fa innaha ablagu min al'amal ku koyi niyya domin niyya ta fi isuwa fiye da aiki sai an yi niyya ingantacciya sannan ake yin ilimi sannan kuma a yi aiki da abin da ilimin yake hukuntawa. Al'imam Ibn Qudamat al-Maqdishi a cikin littafinsa Muktasar min hajjil Qasidi, wanda wannan littafin asalinsa littafin min hajjil Qasidi ne na al'imam Ibn al-Jauzi, Abul Faraj Ibn al-Jauzi. Shi kuma asalin littafin iktisari ne ya yi ma Ihya'u Ulumuddini. ihya ulumuddini na al-imam al-ghazali shafi'i ne ya rubuta littafin sa ihya ulumuddin shi kuma al-imam ibn al-jawzi a matsayin sa na malamin hadisi sai ya dauki wannan littafi sai ya rairaye shi shi kuma al-imam ibn qudamah al-maqdisi rahmatullahi alaihi sai ya zo shi kuma ya sake daukar wannan muktasar din sai ya sake ikhtisarin sa so da haka shi muktasaru muktasarin ne wato littafi ne da aka rairaye wani littafin da aka rairaye to a cikin wannan littafi nasa mai albarka ya ku yan uwa yana cewa walaita shi'iri kai ce kai can ilimi na ina ma dai a ce kaifa tasluhu fihi man la ya'rifu haqiqatan niyyati yaya niyya za ta inganta ga mutumin da ya kasance bai san me ake ce ma niyyar ba in ji al-imam ibn qudamah al-maqdisi yaya za a yi mutumin da bai san abin da ake ce ma niyya ba niyyarsa ta zama ta yi kyau bai san ta ba bai san me ke bata ta ba bai san ya ake yin ta ba bai san me sharɗan ta ba bai san komai na niyya ba to ya za a ce niyyar nan tashi ta inganta kaga ba ka tsammanin mutumin da bai san abu ba ka ce ya kyautata shi aw kaifa yakhlusu min sahihin niyyati أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص كوكما أشي يا يا ذا أشي كيف يخلص يا ذا أي متني إخلاصي من صحح النية كودا يا إنجن تنية سا إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص أما بيسمي أكين في الإخلاص بشي كنسا أو كيف يطالب المخلص نفسه بالسلك ko kuma ya za ka yi kace mutumin da ya ce yana da ikhlasi ikhlasin nasa ya zama na gaskiya idan lam yatahaqqaq ma'anahu idan bai san abin da ake ce mai ita gaskiya ba so daga abubuwa ne guda uku akwai niyya niyya abin da mutum yake kudirtawa a zuciyarsa a lokacin da zai yi aiki shi yasa tana da matakai akwai alhammu akwai al'iradatu akwai al'azmu to idan mutum ya tashi zai yi niyyan nan to me zai yi dan wa yake aiki in dan Allah yake to shine ake ce masa ikhlasun idan ba dan Allah yake ba to ya zama riya'un sannan cewa dan Allah yake yi zai iya zama da gaske zai iya zama kuma ba da gaske ba shi ya sani to in ya zama da gaske kenan to shi kenan sahaba ikhlasahu sidqu yanzu gaskiya ta kasance tare da ikhlasinsa kenan ikhlasinsa na gaskiya ne kuma salahat niyyatuhu niyyarsa kuma ta inganta kenan ta zama mai kyau ta zama gyararriya ta zama tsaftatacciya so daga haka ake hada su ma'rifatul niyyati ma'rifatul ikhlasi sannan sai ma'rifatul sidq fil ikhlasi sanin niyya me ake ce ma niyya niyya matakai ce nau'uka kala kala ne Allah kalli guda biyu akwai niyya saliha ita ce ikhlasi akwai niyya fasida ita ce riya dukkanin sunan su niyya ai shi yasa an tashi za a yi bayani akan niyya sai a ce mai husnun niyyati wato yin niyya mai kyau ikhlasi kenan to shi kuma kanshi ikhlasin tabbata a kansa ya zama tabbas da gaske mutum yana da ikhlasin to shi ne ya zama ake ce masa asirku fil ikhlas wanda malamai suke ce mishi asirku fil i'tiqad wato abinda mutum ya kudurta a zuciyarsa ya zama haka yake da gaske wanda abinda munafikai suka rasa kenan ai shi yasa kake gani munafikai ba daga cikin sufufin su akwai riya akwai ƙarya yana kishinta ikhlasi yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila suna yin aiki ne don mutane su gani shi yasa ba su iya zuwa sallar asubahi ba su iya zuwa sallar isha'i saboda akwai duhu kuma ba za a gane sun zo ba za a gane ba su zo ba amma sallar magriba akwai sauran haske a zahar da la'asar ko ba magana su ake yi ba ba za su zo ba ba za su zo waɗancan sallolin ba amma waɗannan ukun sai su zo saboda za a gan su sannan kuma me ai makaryata ne Allah ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana tabbatar da cewa ya sani cewa munafikai makaryata ne sannan a hadisi muttafaqun alaihi manzo sun ce ayatul munafiqi salasun idza haddasa kaza alamomin da ake gane munafiki akwai alamomi manya manya guda uku daga cikin ukun nan idza haddasa kadhaba idan zai yi magana ƙarya yake to babu sidqul i'tiqadi wannan kuma rashin sidqul itiqadi gaskiyar aqida shi ke jawo mutum ya zama ya samu me yana da kadibul lisan harshen sa ya zama na ƙarya ne tunda zuciya ƙarya ta kudirta to ko da yi nufin ya gaskiya ba zai iya yi ba saboda magana daga zuci take shi harshe an sanya shi ne ya zama wakilin zuciya shi yasa idan maganar ka ta dace da aqidarka ta kuma ta dace da waƙi'inka to sai a kira abin da kai as-sidqu kai gaskiya ke fal wazifatul ula sai al-imam ibn qudamah al-maqdisi rahmatullahi alayhi yake cewa aiki na farko ala kulli abdin ga kowane bawa arada ta'atallahi ta'ala wanda yake nufin yi ma Allah da'a gaba gaba kuma a cikin ɗaki da'a Allah ai akwai ilimi ilimi shine na farko kamar yadda muka faɗi ɗaya daga cikin magabata yana cewa al-ilmu ibadatu sirri wa salatul qalbi ilimi shine ibadatu sirri ibadar da ake yin ta a ɓoye ba ganin ta ake yi ba so daga in kaga ɗalibin ilimi yana neman ilimi to Allah yake bauta mawa ibada yake yi sannan me wa salatu alqalbi sannan ilimi shine sallar da ake yin ta a zuciya a zuciya ake a haddace ilmoma to shine sai ce aiki na farko da mutum zai yi idan yana nufin yi ma Allah da'a an ya'lama niyyata awwala ya san niyya ya san niyya ɗalibin ilimi ya san niyya sai ya karanci niyya ya santa litahsula lahu al-ma'rifatu domin ilimi ya zama ya faru a gare shi ya san ilimin summa yusahhihuha summa yusahhihaha daga nan kuma sai inganta niyyar tasa bil amali da aiki ba'da fahmi haqiqati sidqi bayan ya san me ake ce ma gaskiya wal ikhlasi da kuma ikhlasi allazaini huma wasilatan lil abdi ila najati wanda su ne hanyoyi guda biyu da bawa yake bin su dodar domin samun kubuta a ranar gobe kiyama sai ka je da gaskiya sai ka je da ikhlasi to aiki na farko in ji ibnu qudamah al-maqdisi a gare ka da kake bukatar ka fara yin sa a lokacin da zaka fara neman ilimi a matsayin ilimi ɗaya daga cikin ibadoji manya-manya da aka dora maka aiki na farko shine al-ikhlas tashihun niyya islahun niyya inganta niyya kyautata niyya yin niyya mai kyau an ya kuna laka niyyatun sadiqatun ya kasance kana da niyya ta gaskiya ba niyya ta wasa ba niyyar gaske ɗaya daga cikin malamai al'imam Abdullah ibn Abi Jamra kamar yadda al'imam ibn al-Hajj ya ambata a cikin al-madkhal nasa yake cewa wadittu annahu law kana min al-fuqaha yace wallahi na so a ce a samu wani daga cikin malaman fikihu man laysa lahu shughulun wanda shi bai da aikin komai illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim aikin sa kawai shine sanar da mutane manufofinsu da niyoyinsu a aiki manufofi niyoyi masu kyau ya karantar da su a ce ga wani malami shi ba alola yake karantarwa ba ba a sallah yake karantarwa ba ba azumi yake karantarwa ba ba zakka ba ba raban gado ba ba ciniki ba ba aure ba ba ayyukan mutane mu'amalolinsu ba cinikayya da kullawa da kwanshewa da ba da haya da makamantan waɗannan abubuwan da malaman fikihu suke tattaunawa a cikin littafansu to na so a ce wani shi kuma ya zama bayi da aikin komai illa karantar da mutane sanin me ake ce ma niyya ta aiki su san niyyar nan su karance ta ba kuma fa yadda ake rubuta littafai ba a ce akwai wani littafi sunan shi majmu'un niyyati a wannan wasa ne ba shi ake nufi ba ba niyya ta baki ba ai niyya anniyatu mahalluha alqalbu niyya a zuciya ake yin ta to ya ake ta tabbata a cikin zuciya ya za a yi bawa ya kudirta kudiri mai kyau niyyarsa ta zama mai kyau ya ce ya so a ce a samu wani malami da aikinsa kenan bai da wani aiki sai wannan wa yaquda ila at-tadris fi a'malin niyyati laysa illa ya ce ya zauna kawai abin da yake karantar da mutane su ne ayyukokin niyya kuma tabbas niyya ta cancanta a masa haka a mata haka da a ce muna tattaunawa ne a cikin alqawaid alfiqhiyya muka zo ka'ida al'umur bi maqasidiha to za mu ga tattaunawar da malamai su kai irin su al-imam subki ibn subki a cikin alqawaid alfiqhiyya nasu wato al-ashbah wan nazair da irin su al-imam suyudi a cikin al-ashbah wan nazair da ibn nujaymin al-hanafi a cikin al-ashbah wan nazair da irin su al-imam az-zarkashi a cikin al-mansur fi qawaid al-fiqh da sauran malamai da suka yi rubuce-rubuce akan al-qawaid al-fiqhiyya suna bayani a ka'ida ta farko da tana ɗaya daga cikin ka'idojin da ake ce musu al-qawaid al-kulliyatu al-khams ka'idoji waɗanda suke gamammu dunkulallu na gaba-gaba guda biyar ta farkon su ita ce al-muru bi maqasidiha to in suna tattauna za ka ga yadda suke tattauna a kan niyya da kuma yadda take saboda tasirinta sannan littafan da suka yi sharhin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya je ga yadda malamai suka fassara al-innamal a'malu binniyat irin su ibnu rajab al-hanbali a cikin littafinsa jami'ul ulumi wal hikam da kuma littafinsa fathul bari ala sharhi sahih al-bukhari ka gangaro irin su ibnu hajar shi ma a cikin littafinsa mai irin wannan sunan fathul bari sharhu sahih al-bukhari da sauran malamai irin su ibnu al-mulaqqi a cikin shuruh da suka yi ma littafin al-arba'un an-nawawiyya hadisin farko da al-imam an-nawawi ya bude littafinsa da shi innamal a'malu binniyat hadisin sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kaga yadda suka yi sharhin me ake ce ma niyya a shi niyya wani ilimi ne mai cin gashin kansa da ya waje ba a ce ɗalibin ilimi ya koya kafin ma ya fara neman ilimin to shi ne shi abdullahi ibn abi jamra yake cewa ya yi burin haka shi ya kafa hujja shi ya ce innahu ma utiya ala kafirin minan nasi wallahi ba a ci nasara akan mutane aikinsu ya lalace ba da yawa daga cikin mutane illa min tadyi'in niyyati face an zo musu ne aka kama su aka ci ribas aka ribace su a matsayin fursunoni na shedan fursunonin yakin shedan shedan ya ribace su a matsayin fursunonin yakin sa illa min tadyi'in niyyati sai da suka tozarta niyoyin su kuma yau abin da yake ba muta yake ba mu wahala kenan wannan niyya ita ce ingancinta ana neman ta inganta ta zama ta karfafu ta zama ta gaske ta zama akwai ikhlasi a cikinta dan Allah ake yin aiki ba ana neman yardar wani bane ba ana buƙatar wani abu bane a wajen wani ana neman yardar Allah subhanahu wata'ala ne to in ya kasance haka ashe niyya ita ce a bata farko da ya waje ba a kyautata ta a koye ta sannan kuma ashe sanin niyyar yana sa mutum ya zama yana da ikhlasi in mutum ya karanci ikhlasi to yana sa mutum ya zama yana da ikhlasin shine abu na biyu daga cikin hanyoyin da mutum zai samu makansa da da ikhlasi ta'allumul ikhlas koyan ikhlasi hanya ta uku da ake samun ikhlasi ya kai ɗalibin ilimi ya ke ɗalibar ilimi ya ku yan uwa masu daraja suhbatu ahli ahli ikhlas suhbatu ahli ikhlasi zama tare da masu ikhlasi akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke nuna tasirin aboki ga abokinsa hadisin sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu wanda al-imam al-bukhari ya fitar masa da wannan hadisi haka al-imam muslim rahmatullahi alaihi shi ma ya fitar da wannan hadisin da sauran malaman hadisi a cikin littafan su al-imam sayyidina abu musa al-ash'ari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma masalul jalis as-salih ayi misalin aboki nagari waljalisi su'i da kuma mummunan aboki kamar sali hamilin miski misalin na farko wato aljalisu salih aboki na gari shine kamar mai sai da turare wa nafikhil kiri shi ko misalin aljalisu su'u shine kamar mutumin da ya kasance hura wutar zuga zugin makera yake na farkon fa hamilul miski na farko mai sai da turare in ma an yahudiyaka ko dai ya baka kyauta yahudiya ka an yahudiya ka ya baka kyauta wanda kuma kowa ya san har yau ɗabi'ar masu sai da turare kenan da ka haɗu da su abin da za su maka shine sai su ɗibo su shafa maka kai ma ka ji wannan turaren daga nan kila za ka ji ƙanshi sai ka ji ya maka kuma sai ka ji kana buƙatar siya wa in ma an tabta minhu ko kuma ka siya daga gare shi wa in ma an taji da minhu rihan tayyibatan ko kuma ka ji ƙanshi ya zauna da kai wani turaren ƙanshin ƴaƴan marmari yake yi wani turaren ƙanshin furanni yake yi kai ga dai ƙanshi nan mai daɗi kala-kala a cikin turare to in ka zauna da mutanen kirki in sahabtu salihina ta kunu min salihi in ka zauna tare da mutanen kirki yuja laka an takuna mislahu sai ka zama ana bata ka zama kamar su wa nafiqul kiri shi ko mai hura wutar zigazigi ka sa rigar ka sabuwa kila malam malam farasol imma an yi hurika bak ko dai ya kona maka tufafin nan naka da kasa ba za ka san lokacin da kawai garwashi zai tsalle shi ke ne tsalle ya fada maka a tsakiyar rigar ka ba shi ke ne kona rigar ka kila ma ya kona ka wa in ma an tali da min hurihan khabisatan ko kuma ka samu wari daga gare shi ka fito kana kauri saboda haka aboki na da tasiri in ka zama kana da aboki wanda kuke taruwa tare da shi kullum to sai ka zama ka ɗauki ɗabi'unsa suna faɗi suna cewa as-sahib sahib as-sahib sahib wato aboki sahib kullum finshi ne yake yana ɗiban ɗabi'un yana jan abokinsa yana jan shi in ka zauna da mutanen kirki sai ka ɗauki ɗabi'a su ta kirki haka kishiyar haka idan ka zauna da mutanen banza sai ka ɗauki kishiyar ka ɗauki aikinsu na banza shi yasa sai na Ali radiyallahu anhu ake hutuwa a wasu baitotan sa yake cewa wala tashab akhal jahili wa iyyaka wa iyyahu fa kam min jahilin abda hakiman hi da akhahu walil mar'i alal mar'i maqayisun wa ashbahu yace wala tashab akhal jahili kullum kada kai abokantaka da sakarai shine akhul jahili ai wa iyaka wa iyahu ka ka da shi ba ka ba shi in ya bi wata hanya kai ma ka canza hanya in ya bi hanyar da kake ka canza hanya fa kam min jahilin abda hakiman so nawa ne aka ruwaito cewa wani mai wauta ya halakar da wani mai hikima hina akahu a lokacin da ya abokantaka tare da shi ya zama dan uwan shi suka zama tare juyar da shi da can mutumin kirki ne amma daga baya shi ya zama shi kuma ɗabi'unsa sun juye sun zama irin na wancan ai walil mar'i alal mar'i maqayisun wa ashbahu kullum ɗan adam da ɗan adam ɗan uwansa to akwai maqayis akwai ma'aunai da kowanne ke ɗiba daga wani ya zama ya zama kamar shi ai shine kiyasi sannan wa ashbahu sannan kuma akwai kamanceceniya tsakaninsu shekul islam taimiyya yana cewa ai ana faɗi tuntuna ana cewa annasu ka asrabil qafa majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd mutane da kake ginin su kamar jama'ar tsuntsaye ne tantabaru an ɗabi'antar da su kowa ya kama da wani shine ai labid ibn rabi'at al-amir yake cewa ma ataba al-mar'a al-karima ka nafsihi wal mar'u yuslihu al-jalis as-salih mutumin da ya kasance mai karamci to baya zargin kowa kaman kansa in ya ga abu ya faru da shi to yakan dawo ya makan shi faɗa ne sannan kuma wal mar'u yuslihu al jalis salih aboki nagari kullun shi ke gyara mutum so daga aboki yana da tasiri malamai suka ce daga cikin hanyoyin da mutum zai bi ya samu ikhlasi suhbatu ahli ikhlas zama tare da mutanen kirki masu ikhlasi wanda ka ga a tare da su akwai alama ta ikhlasi alamomin ikhlasi sun bayyana a gare su to kun ma'ahum zamo tare da su ka zama tare da su al-imam al-hajj al-maliki a cikin al-madkhal yana ce mana qala ulama'una malaman mu sun ce mana rahmatullahi alaihim Allah ya ji kansu man lam yahtadi ila niyyati bi nafsihi duk mutumin da bai shiryata zuwa ga niyya da kansa ba da kan shi bai ji yana da niyya mai kyau ba to abin da ake bukata a gare shi idan shi bai shiryatu da kansa ba falyashab man yu'allimuhu husnan niyyati to to ya zama ya kasance ya abokanci wanda zai karantar da shi kyautatuwan niyyarsa in ka tabbatar da kayi kayi ka kasa da kanka ka koya amma baka iya ba baka iya yi ba to hanyar da za ka bi domin ka ga ka saba da ikhlasi shine kai ma ka zama tare da masu ikhlasin in ka zamo tare da su ka gansu suna kokarin yin ikhlasin da alamomin da ake gane ikhlasin to kaga shikenan kai ma nan gaba kai ma nan da nan sai kai kai ma ka kama ɗabi'ar su ka riƙa yin irin abin da suke amma idan ka je wajen mura'una masu yin aiki dan a gani a tabbatar da cewa ai su mutanen kirki ne to daga nan ka ga ɗabi'ar su za ka yi sau da haka aboki wanda ake tare da shi kullum yana da tasiri wannan tabbataccen abu ne hatta malaman ulumul ijtima'i malaman sociology sun tabbatar da wannan shi yasa suke tattaunawa akan abokai da kuma tasirin da suke ma mutum kuma malaman tarbiyya su ma duk lokacin da za su yi bayani akan kyawawan ɗabi'u da munanansu to daga cin abin da ke jawo su akwai zama da masu wannan ɗabi'a in ka zauna tare da masu wata ɗabi'a kai ma sai ka zama kana tare da wannan ɗabi'a wannan ita ce hanya ta uku daga cikin hanyoyin da ake bi domin a samar da ikhlasi wato suhbatu ahlil ikhlas kasancewa da abokantaka da zama da masu ikhlasi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da wannan ikhlasi Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatanmu abinda muka gaza yi Allah madaukakin sarki ya mana ana nuna mana lokaci ya gabato saboda haka za mu ɗora aya a nan mu sa waƙafi insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu a haɗuwa ta gaba sai kuma mu ɗora mu ci gaba akan wannan batu mai mahimmanci da muke yi wato yadda ake samar da ikhlasi ta amanta mun ambaci hanyoyi guda uku wanda insha Allah a darasi na gaba za mu zo mu ɗan yi bita a game da su mu kirgo su domin su zama sun zauna a cikin zukatanmu daga nan kuma sai mu dora akan hanya ta gaba wacce ita ce ta hudu muna barin ku a cikin karkashin kula Allah subhanahu wata'ala muna cewa Allah madaukakin sarki ya hada mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh